بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة لطف جعلني بها في دائرة عنايتك ونفعة أنس ترفعني بها إلى سماء حفظك ورعايتك واربة نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفس الساكرين وفتنة الحبس القادرين ودغيان البغاة المتربصين وشمات الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكي سادوا لكو أولنا مسلاتي ميتارن البركة inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau a yau talata ku? yau asabar na afuwan yau asabar 24 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da garin maka zuwa madina 1444 wanda ya zo daidai da 15 ga watan hudu miladiya 2023 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai aran ma ya ja mana aya ta 137 a cikin suratul baqara wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa idan wayannan kafirai ko su yahudawa ko nasarawa kai ko ma wanin su su ma suka zo suka ce sun yi imani da irin abin da ku musulmai kuka yi imani to shikenan su ma sun zama musulmai fa in tawallau idan ko suka juya baya suka ƙi yin imani da abin da ku kuka yi imani da shi da abin da annabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya yi imani da shi, fa inna ma hun fi shiga to su wayannan bayin ai suna nan ne cikin saɓani. Ka sani ya Rasulallah, dukkanin abin da za su yi ta tsarawa na makirce-makirce, Allah subhanahu wata'ala ya riga ya isan maka, wa huwa sami'ul alim, shi Allah nan maɗaukakin sarki, sami'un ne, mai jin dukkanin abin da ake faɗa ne ana kullawa, ana saƙawa duk yana ji. alimun masanin abin da ka iya faruwa ne a zahiri ko ko a baɗi to wannan malaman tafsiri Allah subhanahu wata'ala ya sakan ya musu da alheri suka ce kaga Allah subhanahu wata'ala ya wai ya fiskantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wayanda suka yi imani da shi kan cewa fa duk wayanda kuke gani suna bautawa wani abu ba Allah ba idan suka bar wannan abin suka zo suka ce su ma sun yi imani da abin da kuka yi imani da shi shikenan magana ya kare ba an gane wannan magana ya kare kenan don da wancan ya bauta wa wani dodo ko ya bauta wa wani maciji ko ya bauta wa wani saniya kamar yan indiya kenan babu bukatuwar a goranta masa irin abin da hausawa suke yi din nan sai ga an ce ma mutum wai tubabbe ban sani ba ana faɗa a nan garin haka ko to wannan haramun ne a musulunci haramun ne a musulunci wani ya musulunta ka kalle shi ka ce mai tubabbe a kai ma ba tubabban ba ne ai kai ma tubabban ne tilla kowane lokaci kana saba ma ubangijinka kuma kana cewa astaghfirullah ko akwai wanda baya saba ma ubangijinsa mu gaya ma junan mu gaskiya da yau akwai wanda baya saba wa ubangijinsa ai annabawa ne aka ce masu mai su kadai ne aka tsarkake su aka ce a su ba za su taba saba wa Allah ba domin su halitta ce wacce Allah ya zaba a cikin billions na halittinsa trillions ma na halittinsa sannan ya zabe su saboda haka su zababbu ne tsarkakakku ne su ba sa yin zunubi ba sa yin laifi amma in dai gama garin mutum ne kai to kai ma sunanka tubabbe an gane wannan in kana kallon wancan da ya bauta wa wani abu koma bayan Allah ne yanzu ya zo yin musulunta shi yasa kace mai ya tuba a to kai baka yin laifin ne kila ma kafin fitowanka gida yau zuwa nan kai wani laifin to kuma ka ce ka tuba Allah me sunan ka kai ma tuba ne ko ba daga nan sunan ya samu asali ba daga tuba tuba kai ma tuba ban ne to ballantana tilla sunan ya ɗauki wani dimension kuma ya ɗauki wani ma'ana da wani siga na daban ana kaman zolaya ko ɓatanci ga waɗanda su suka musulunta sai shari'a ya ce ba za a yarda da wannan ba an hana shi saboda mene kutsawa cikin mutuncin mutane tilla duk wanda ka ce mai tubabbe sai ya ji wani iri yanzu ko ba haka ba sai ya ji wani iri to tilla abin ya zama haka sai shari'ar musulunci ta ce to yanzu an haramta dukkanin wani musulmi ɗaya yake da kai yanda kake bauta wa Allah shi ma haka yanzu yake bauta wa Allah yanda kake neman gafaran Allah shi ma haka yake neman gafaran Allah yadda kake neman aljannan Allah shi ma haka yake neman aljannan Allah dan me zaka goranta masa aljannan da ba taka ba kai ma ba tabbacin zaka shige ta tunda baka san laifukan naka an yabe maka ba ko ba yabe ma ba sai dai kyakkyawan fata ne cewa Allah ya be mana ya samu aljanna da wannan muke cewa abin da ake faɗa a ƙasar Hausa ana cewa wasu tubabbu ko wani makamancin wannan to haramun ne a addinin musulunci kada kowa ya ƙara faɗan wannan fadari ta dau suna yin haka shikenan sun yi imani sun shirye su ma Allah subhanahu wataala ya ce fasakfikumullah wayannan duk abubuwan da suke yi Allah zai isar maka kai ya ma isar maka domin mene duk lokacin da ka zo da wani kyakkyawan abu sai an samu makiya da mahassada su ta kawo sukanka su ta kawo maka bara kai wani hadda tsafi zai ya kanka sosai sosai kai lalacewan fa yanzu ya kai har alimanci har alimanci ana wa mutane tsafi limanci sosai da ka sani ba dai ka shiga nan wurin kamar mutane sallah ba ko kana ganin shi kenan ko to wani akan wannan limancin da zaka shiga nan gaba kai ma mutane sallah wani akan sai ya je ta maka asiri wani ya ta karanta maka yasin saboda limancin ba saboda limancin ka san lalace to sallah ba lada ake samu ba ko akwai wanda ya je kai limancin magani a nan Zariya, a nan Zariya ba wani wuri ba sanannen abu ne ya ce je kai limancin magani shi ma ya ce je ka yi abin magani haka suka kassara junansu haka shi da bai yi limancin ba duk ranar juma'a in ta zagayo sai rashin lafiya duk ranar juma'a sai rashin lafiya to menene fa'idan wannan mu gaya ma juna gaskiya menene fa'idan wannan ka hana mutum sallah saboda kawai ba ka sanya limanci sanannen kissa ne wannan a Zariya. ya ce in dai limanci ne je ka yi magani shi ma ce kai ma abin da kake je ka magani haka suka kasara junansu haka shi wannan duk ranar alhamis da daddare daren juma'a ciwon zai tashi ba zai iya ba haka so menene amfanin wannan to shine anan wurin Allah subhanahu wataala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa sayakfikumullah Allah zai isar maka a wani sura Allah subhanahu wataala ya ce suratul zumar ko alaysa Allahu bikafin abda a ce Allah bai isan ma bawansa ba wa yukawwifunaka bil ladina min duni Allah yana tsoratar da kai runguman wani abu ba Allah ba duk abin da ka runguma ba Allah ba wahalar da kai zai duk abin da ka runguma shine zai baka protection shine zai baka kariya shine zai baka daukaka shine Allah ya ce wahala zai zama maka kawai kuma sai ya batar da kai akan imani tukunna sai ga kaman ma an baka abin ashe daga baya wahala zai zama maka Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya ce manzon sallallahu alaihi wasallama idan yahudawa da nasarawa da munafikai sun yi kokarin kulla maka makirci su cutar da kai su cutar da waɗanda suka yi imani da kai to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka sani Allah subhanahu wataala ya isan maka domin shi ubangijinka masani ne mai ji ne mai ganin dukkanin abubuwan da kowa yake aikatawa ne domin su wayannan yahudawan da wayanda ba musulmai ba sun yi kokarin kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba su ɗaya ba ba su biyu ba ba su uku ba akwai wata rana suka gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walima shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko taro shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka'idan sa in aka gayyace shi baya cewa a baran zo ba ku ba musulmai bane shi manzon Allah baya idan za inda za ka ƙara tuno wannan kuma abu na biyu shine kissan wannan matan ba yahudiya da ta gayyato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ta shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dina manzon Allah ya zo da shi da mutanensa su ci abinci tare da cewa ba musulma bane manzon Allah ya ce zai zo ashe ita wannan matan a zuciyarta shine idan annabin gaske ne za ta gane idan ba annabin gaske bane za ta gane a cikin girkin da aka yi sai ta sa guba ta sa poison ta sa guba dabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ansa gayyata ya zo aka kawo girki aka abin nan aka aji zara sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauka ya fara ya gatsa abokanansa sahabbansa da suka yi rakiya wani daga cikinsu ya ci shi ya haɗe a nan take faɗi ya mutu shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya gatsa su ɗaya sai naman sai yake cewa masa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a jikina fa akwai guba a jikina akwai guba shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya aji sai ya ce a kirawo wannan matar sai aka kirawo ta sai ce kin sa guba a jikin wannan abincin sai ta ce wa ya gaya maka ni ban sa ba sai ya ce wannan naman shi ya gaya mu sai ce eh da gaske ne na sa shi kuma wannan gashi ne yanzu ya fara kafin tilla slow abin nan ne ya fara abin reacting yanzu masala ce me yasa kika sa ta ce na sa ne na gwada da gani idan kai annabi ne guban ba zai cutar da kai ba idan kai ba annabi bane shikenan ka mutu kowa ya huta Mazala sallallahu alaihi wasallam kuma yace a kyale ta Mazala yace a kyale ta to kenan kaga sun ta yunkuri da kokari na su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu koma kisan farko wata ran suka gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taro suka shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wurin zama a bayan shi kamar nan kenan haka misali katanga ne sai aka ɗauro wani dutse aka yi sefi ko idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya zauna taro ya fara tafiya kawai sai wani ya zagaya ta bayan katangan sai ya turo wannan shirgegen dutsen sai ya danna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya zauna ya ansa gayyatansa ya zo ya zauna bayan ya zauna sai Allah subhanahu wataala ya turo mai mala'ika mala'ika jibril ya ce je ka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a wurin nan akwai makirci da suka shirya maka za su turo maka dutse a wurin da ka zauna ya zauna haka yana yana ana ta abin nan kawai sai su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya zaka tashi kuma ya ce ubangiji na ya gaya min cewa za ku halakar da ni a wannan wurin kun shirya makirci suka ce ya ya gaya maka ta shi ne masanin ɓoye da kuma zahiri to shine ma da yake gaya mana wannan wurin su wayanda ba musulmai ba sun ta kokari hanyoyi mabambanta juna don su halakar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma Allah subhanahu wataala bai ba su ba Allah bai ba su wannan nasaran ba bai ba su wannan daman ba sun yi kokarin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sihiri kala kala Allah subhanahu wata'ala ya tsallakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai Allah subhanahu wata'ala ya sa wani darasi a cikin ɗaya daga cikin sihirin da suka shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda aka yi amfani da gashi na kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi wannan sihirin ko wannan sihirin da yake gashin manzon Allah yana da tsawo ne aka yi ta yin sihiri ana kullawa a gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kulli daidai har goma sha ɗaya aka hada da surkulle aka je kogo da ke cikin rijiya aka sa aka ɓoye shi aka ɗauki wani dutse aka danne sai abin yayi kamar ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce abin da na faɗa ban ce kai tsaye ya kama manzon Allah na yi amfani da kalma ne sai abin yayi kaman ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda mene ka koyi ladabi akan abin da yake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kuma ai an yi haka ne don a nuna maka cewa kai ka tashi tsaye ba ka kalle yadda aka warware abin mana shi ne zai nuna maka an yi ne kamar ya kama din ko wannan abin da aka yi shi sai ya zama to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara rashin lafiya rashin lafiya sosai ba rashin lafiya ciwo dai ƙara gaba yake yi ciwo dai ƙara gaba yake yi har ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi luzin din karfin jikinsa da zai iya yunkuri haka ya tashi karfi ya fara karewa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kwance idan ka duba wani ruwayan hadisi zaka ga an gaya maka cewa idan aka ja gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a jikin shi sai gashin ya fita ba idan aka ja yanzu ba akwai gashi a kaina ba haka to idan aka yi haka ba sai gashin ya fita ba karamin rashin lafiya ne wannan ba karamin rashin lafiya ko Allah ya tsari Allah ya kare Manzala sallallahu alaihi wasallama wata rana yana kwance sai ga wasu mutane guda biyu sun zo ɗaya ya billo ta nan gabas ɗaya ya billo ta nan yamma sai suka zo ko sai suka yi crossing haka kamar yadda wannan abin yake yanzu haka wannan kaga ya ta wuta nan wannan ya ta wuta nan sai suka tsaya daidai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ɗaya sai ya ce ma ɗayan me ya samu abokinka ne sai ɗan ya ce shi wanda ya billo daga gabas ɗin sai ya ce ai sihiri ne aka yi masa manzo Allah kaga yana kwance ne ba ko da bacci yake amma idan shi ne yake ribewa zuciyarsa darau take to a wurin manzo Allah kamar yana bacci shi kuma ba bacci ba domin yana jin dukkanin abin da ke faruwa ce me ya samu mutumin ka ne sai shi na nan na gabas ɗin sai ya ce ai sihiri ne aka yi masa ta wani hanya sai aka ce wannan yaron nan hadiminsa ba Yahudan nan ka kalli kyautatawa na musulunci duk musulman da ke duniya ba a wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauki wani ya ce kai ne hadimi na ba sai ya dauki wanda ba musulmi ba ba Yahudi ya ci yaro haka ya ce kai ne hadimi na sauran musulmai kamar su Anas bin Malik ko kasan sun shi ma tun yana karami haka ce shi ma ya zama to domestic servant kawai amma wannan ba Yahudan shine zai iya kutsawa har uwar dakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Yahude ba to shi ne ya ɗauko wannan kum ɗin mataji kaga manzan Allah ɗan gayu ne kenan manzan Allah yana da kum da yake kumin ɗin gashin kansa ka kiyaye abin da nake faɗa manzan Allah annabinka masoyinka ɗan gayu ne in yana da gashi yana tajewa amma mu yanzu sai mu bar gashin haka haka haka haka haka haka na wai dada kaji ba dada ce nake irin su ban mali ne suke yi to kai sunnan ka na ban mali ne tsakani da Allah kai sunnan ka na ban mali ne kuma ban mali musulmi ne to dan me zaka je kana koyi da shi manzala sallallahu alaihi wasallam yana ta kai ka gano fa tsabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yana itikafi manzala sallallahu alaihi wasallam yana miƙa wa matarsa kai a cikin daki da yake yadda kaga wannan kofan haka to haka dakin manzon Allah yake da masallaci idan ka sa kafa haka fita to ka fita cikin ɗakin manzan ka shiga ɗakin manzan Allah dan ka shigo haka to ka shigo masallaci ga kuma kofofi wanda mutanen gari su kuma za su rika shigowa to manzan Allah sai ya zauna ya kwantar da kansa ta daidai nan wani kofar shigo wannan sai ya miƙa mana na Aisha kansa sai ya ce ta gyara sai ta rika gyarawa ta rika gyarawa ta rika gyarawa har wata rana nana Aisha ta ce to ai yau dai ina cikin jinin al'ada kuma sai na taba ka kana cikin itikafi mazala ya ce ai jinin aham jinin al'adan ba a jikinki yake ba ko ba a jiki yake ba saboda aka ki gyara kan aka gyara kan aka shafa mai mai kaga manzon Allah dan gani ne shafa mai mai amma mu namu da ake barin ma sai ga yanda ka san juji yanda ka san bola to ishara kan mene cewa shi dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana gyara gashin sa to akan wannan gyaran gashin ne ka san tunda ana ja ne haka to gashi sai ya makale a jikin wannan kum din sai ya makale wannan ba yahudan sai waccan matan matsafiya ta ce mai ka samo mana gashin mutuminka mai gidanka ka samo mana akwai abin da zamu yi da shi shi kuma sai ya dauko ya je dama ka sai na shiga dakin manzon Allah shi ya ga gashin a jikin kum dinsa sai ya ɗauko kuwa sai ya zo ya kawo mata shine aka yi ta wannan surkullan aka yi ta wannan tsafe-tsafen aka yi wannan abu shine abin ya zama kamar ya abin to shine wannan mutanen suke tambaya wanda ya taho ta nan ya tambaye shi na gabas nan wai me ya samu mutumin ka ne in ce ai tsafi aka mai ta yaya sai aka gaya mu aka gaya mu shi wannan din shi wannan din sai ya faɗa cewa ai wannan hadimin nasa shine ya ɗauko gashi kwara ɗaya ka kalla ka kiyaye abin da ke da alaka da kanka ɗauko gashi kwara ɗaya na manzon Allah da shi aka yi yace to ya aka yanzu aka ce shine aka kai ma wata mata bokanya ake cewa yanzu koya ne bokanya aka kai mata ta yi surkulle ta yi abin da ta yi shine ta daddaura ta daddaura dauri goma sha sai shi wannan na yamman sai ya ce to yanzu ina aka kai ce an kai shi rijiya na banuwa ne kamar mu a kasar hausa tunda mu ba mu amfani da banuwa ne sai a ce rijiyar unguwa kaza idan ka shiga rijiyar za ka ga akwai kogo to a cikin wannan kogon shine aka haka rami aka sa aka ɗauko wani dutse aka birni aka ɗaura a kai aka danne shi shi kenan in aka je za a gan shi aka ce yi ita dai za a gan shi yana nan a wurin da an ɗauko fa ka ce aka warware shi kenan an gama shi kenan sai wayan nan bayan Allah suka yi sallama to salamu alaikum salamu alaikum shi na yamma yayi gabas na gabas yayi yamma sai suka ɓace sai manzo Allah kawai ya bude ido yana bude ido shine ya kira sahabbansa ya ce wane ne a cikin ku zai iya zuwa rijiyar unguwa kaza na suwani tun a lokacin kasan ana wahalar ruwa ana wahalar ruwa sai an sha wuya ko abin da zai nuna maka ana wahalar ruwa shine rijiyar ma da ake da ita ita ne ake zuwa kuma a wurga tsamma da ake share jinin al'ada a wurga amma saboda ana buƙatar ruwan kuma haka za a ƙara ɗiba mu mu gode ma Allah ba wallahi mu gode ma Allah wallahi duk da wannan wahalan da kake gani ana yi na ruwan to amma dai mu gode ma Allah haka za ka ga tsimman nan na jinin al'ada a cikin rijiyar haka mutane za a ɗibo a tafasa a yi wannan sannan a ƙara amfani da shi to kaga dai kai har yanzu za a ƙara kallo dai akwai siga na wahalar ruwa in ba haka ba abin da zai sa mutane su je me yasa to kuma ba a zubar da wannan tsimman saboda ana gudun karka zubar a je a dauka a yi wani asirin kuma da shi ai ko a yanzu ku ga ana ta kama wasu mutane suna zuwa bola suna tsintan irin wannan pad din ko ko pampas ko makamacin irin wani to ai tsafin ake yi da shi to tun a wancan lokacin mutane na gudun irin wannan sai a je a wurga a rijiya gudun irin kar ma wani ya je yi maka wani mugun abu sai a ce ka san duk abin da yake da alaka da fatan jikinka ko jininka ko wani abu hadari yake da shi ana kafa kafa da shi ko shi yasa ko manzon Allah da aka mai kaho sallallahu alaihi wa sallama ai sai yace a je a samu wani wuri a birne ko ba haka yace ba a samu wani wuri mai kyau a birne sahabin da aka bashi ya to ai ba wani wuri mai kyau da za a iya birne jinin nan kamar ciki na kawai sai ya haɗiye jinin manzon Allah ya dawo maza Allah ya ce na kai sauran dawowa ne ka je ka birne kuwa ya ce eh an birne ya ce an yaye an samu wuri mai kyau manzon Allah an birne ce kai ga ya mun gaskiya yaya aka yi ya ce manzon Allah shanyewa ne ka sha jinin manzon Allah ya ce ne lalle haka shanyewa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to mutane za su sha wuya a hannunka kai ma za ka sha wuya a hannun mutane saboda ba za ka taɓa ganin gaskiya ba kai shi su kuma al'umma ba sa son gaskiya to shi ne gwagwarmayan da za ka yi kai ka shawuya su shawuya ka shawuya su shawuya ya ce ayi wannan dai ba in dai wannan ne ba komai ko a ci gaba mazala sallallahu alaihi wa sallama sai ya gaya musu habbansa tsaye daga cikin su wane ne zai iya zuwa wasu malamai suka ce imamu ali aka tura wasu malamai sun ce ba imamu ali bane ya je ya shiga cikin rijiyan yana zuwa yadda manzon Allah ya suranta ya faɗa wurin haka aka ɗauko aka ga wannan abin aka kawo ana kawo Allah subhanahu wataala ya saukar da falaki da nasi manzala sallallahu alaihi wa sallama in yace kul a'udhu bi rabbil falak sai gashin da kansa sai ya kunce kansa min sharri ma khalaq sai dauri na gaba ya ƙara kunce kansa ba wai manzon Allah bane yake haka yayi a da ya faɗa shi sanan ga muku ku kalle yadda aka warware ma sihirin da zai nuna maka an suranta ne kawai saboda da ni da kai mu shiga taitayin mu haka manzon Allah ya karanta wayannan surori guda biyu falaki da nasi ayoyi guda goma sha ɗaya wannan sihiri ya warware ishara kan cewa an yi ne dama dan ni da kai mu shiga taitayin mu kar mu taba bugan kirji mu ce a mu sihiri mun fi karfin sihiri mu kaza ƙarya ne ma sihiri ba a aka ce a ka dogara da Allah kai ta yin addu'o'i shi mai maka asiri ko mai jifanka ko mai maka kulumboto sai ya ta yi a banza a wofi ba abin da zai same ka shine abin da kissan kawai yake nunawa ba wai a nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gajiya ba ko wani abu makamancin sa ba kawai saboda da ni da kai ko da yaushe mu ta yin addu'a Allah ya ba mu kariya ya ba mu kariya Allah ya saka wa iyayenmu da alheri da suke cewa kullun safe kafin ka fita gidanka ka karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 450 dukkanin wani wanda yake nufin ka da mugun abu Allah zai mayar masa da shi kansa wannan 450 ne kuma wala yau 450 haka za ka rika karantawa da safe wasu ma sun ci yau to kaji ma malam ya ce da yamma ma ka ƙara yi makiyanka sai dai su kalle ka su kyale ka sosai Allah subhanahu wataala ya ce mana to a wannan suran sai Allah subhanahu wataala ya ce fa sayakfikum Allah Allah subhanahu wataala ya isan maka to idan ku Allah subhanahu wataala ya isan maka ka zamanto kana tare da Allah to ai kaga ba za ka ji tsoron wani ba ko ba haka ba domin wane ne ya isa ya iya zuwa wurin da kai kake bayan Allah na tare da kai wane ne ya isa ya iya gwada karfinsa da karfin Allah akwai ne domin shi wannan ubangijin fa hayyul ne la ya mutu abada shi rayayye ne wanda baya mutuwa har abada saboda haka ɗan uwa mu iyakan kokarin mu mu labe ne wurin Allah ba wurin dubaran mu ba Allah subhanahu wataala ya tsare Allah subhanahu wataala ya kare a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة نعم ونحن له عابدون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sibgat Allah wa man ahsanu min Allah sibga wa nahnu lahu abidu ma'anar wannan ayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sibgat Allah rini na Allah wa man ahsanu min Allah sibga wane ne ya kai Allah iya rini wa nahnu lahu abidun mu dinnan muna masu bauta ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wasu malamai suka ce abinda wannan ayan take nufi shine mutane su lazamci addinin Allah subhanahu wataala wanda a kansa ne ya halicci mutane domin babu wani abu wanda ya kai wannan tafarkin da Allah subhanahu wataala ya halicci mutane a kai duk wanda ma ba musulmi ban ka tambaye shi wane ne ya halicce ka sai ya ce wa baban baban shi wa zai ce zai ce Allah in ka ce wane ne ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai wa zai ce zai ce Allah ko kenan a wannan fitrar a wannan tsarin Allah ya halicci kowane mutum shine ma'anan sibgat Allah akwai wani wanda ya kan iya tsari na Allah subhanahu wata'ala to ma'ana dai mutane su lazumci wannan addinin wasu malamai suka ce yalzumu sibgat Allah wa huwa dinu ku lazumci rini na Allah wanda yake shine addinin sa ku tsaya kuma kai da fata akan wannan tafarki na addinin nasa ta hanyar yin ayyuka na daidai a zahiri da kuma baɗini sannan ku kudurta dukkanin abubuwan da shari'a ta ce a kudurta su ma'ana Allah ɗaya ne ba shi da mata ba shi da ɗa ba shi da wa ba shi da kani ba shi da wani wanda yake ba shi cin hanci ko wani abu makamancin haka kai imani da wayannan abubuwan da aka ce maka na addinin musulunci kana da kuɗi za ka ba da zakka ba ka da kuɗi aka ce ka yi sadaka don ta toshe maka mene musiba da bala'i guda saba'in ma'ana sadaka kwara ɗaya tana tunkuɗa musiba da bala'i guda saba'in aka ce kana da kuɗi ka je aikin hajji ba ka da kuɗi to ka kyautata ibada tsakaninka da bayan Allah da kuma ubangijin naka ka kuma ƙara girmama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama makamacin dai wayannan abubuwan da addinin musulunci ya faɗa malam sai ya ce idan kana son ka ga kwatankwacin rini na Allah to kai kallo dukkanin wasu kala Allah subhanahu wata'ala ya ba ɗan adam dama akan kalan za ka iya mayar da wannan rigan ta koma ja za ka iya mayar da nawa ta koma bulu ta koma shuɗi ta koma kore ko to amma ba za ka iya mayar da wannan rigan ta koma fara ba ko domin shi fari rini ne na Allah babu wani abu wanda zai iya tamfarin da shi da ka daga mai wani abu ya fita daga fari to ya tashi fari babu wani abu da za ka ƙara mai kuma ka ce ya koma fari dama tan farin ne kuma musayar malamai suka ce to fari a cikin halittu shine rini da yake nuna ƙarfi da kudura na Allah subhanahu wataala domin babu wata dabara da za ka iya yi ka ce ka mai da wani abu koma fari an gane wannan ko ko da dai a yanzu wasu na iya ganin cewa akwai wani mai da idan an ɗiga shi na wanki haibo ko yana iya canza kalan abu amma dai ba farin yadda yake da ba zai mai da shi ba zai mai da shi yadda fari na halittan Allah yake audigan ba kamar yadda audigan take ba zai taɓa yiwuwa ba an gane wannan Allah subhanahu wataala ya saka mu wa'annan malaman da alheri dukkanin su sun yi kokari ne wurin jawo hankalin al'umma su fahimci addinin musulunci wasu malamai suka ce sibghatullah shine kowane ɗan adam Allah subhanahu wataala yana halittar sa ne akan fitira kamar yadda muka faɗa a baya shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra kowane abin haihuwa ana haifan shi ne akan musulmi fa abaw illa anna abawi ko to wannan ruwayan yace fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani sai dai iyayensa ne za su canza masa yarensa shine yu'rabu anhu lisanahu za su canza masa yarensa ko ko su mayar da shi ba yahude ko su mayar da shi ba nasare ko ko su mayar da shi ba majusi amma a ka'ida to ko da mutum bai taba zuwa wani makaranta ba ko ba musulmi bane kana tambayan shi waye ya halicce ka zai ce god now god abi zai ce god Allah ko Allah subhanahu wataala ya yafe mana to wannan shine wasu malamai suka ce abin da ake nufi da shibga wanda babu wani wanda ya isa ya iya mai da wani abu wanda Allah subhanahu wataala ya yi shi a surarsa ya canza shi zuwa wani abu a wani ayan Allah subhanahu wataala yana nuna cewa shi imani da addini baya zuwa daga waje sai dai daga ciki to sai suka ce to tunda imani daga ciki ne yake to shine ake nufi da shibga din imani ba a waje yake ba ko imani a waje yake imani yana cikin kawai kaga yana sun kai da kai ne haka yana tafiya kamar ban da lafiya haka yana salamu alaikum salam shine imani a'a imani a zuciya ne to tunda a zuciya ne sai malamai suka ce shine ake nufi da sibga din shi ake nufi da sibga kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa yake cewa Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan masaniya taksha'iru minhu juludul ladina yakshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudillahu fama lahu min had ma'ana Allah subhanahu wataala ya ce Allah shine wanda ya saukar da mafi kyawun zance wanda yake shine alqur'ani wanda kitaban mutashabihan masani wanda a cikin wannan alkur'anin akwai wasu ayoyi suna kamanceceniya da junansu an gani ko wasu ayoyi suna kamanceceniya da junansu taksha irin min hujudul ladina yakhshawna rabbahum wanda wannan ayoyin idan ana karantawa wanda yake da imani sai kaga yana ƙara shiga cikin tsoron Allah za ka ga ma wasu ba wai shiga cikin tsoron Allah ba za ka ga hadda kuka suke yi kuka sosai kamar an musu mutuwa za ka ga suna ta kuka haka ko ce sai na ga wata mata ta sa wani bidiyo na wani malami yana sallah yana ta kuka kirista ce ta ce don Allah musulmai su gaya mata wai me wannan mutumin yake karantawa yake wannan kukan ne yana karanta wannan ayan waji a yau izin bi jahannam yau izin ya tazakkaru insanu wa an lela zikira ya kulu ya laita ni kaddamtu li hayati shine mutumin ne yake ta kuka kuka sosai ba kamar an mai mutuwa me yasa saboda shi ya san ma'anan abin da yake karantawa bayan ya san ma'anan abin da yake karantawa yana kallon kuma tashin hankalin da ke gaban a zo da kai ranar lahira ga ka ga Allah ga ayyukanka shi kai bayani filla filla tun daga kurciyanka balaganka har zuwa lokacin da ka mutu za a tambaye ka abubuwa daban-daban daga cikin abubuwan da za a tambaye ka ba shine za a tambaye ka rayuwar gaba ɗaya a wannan nan a yaya ka karar da su za a tambaye ka abinda ka kalla me da me ka kalla za a tambaye ka da me da me ka ji za a tambaye ka da me da me ka taba da hannun nan sannan sai a dawo a tambaye ka yaya aka yi ka samu kuɗi ta wani hanya ne za ka yi bayani tun daga balaganka fa har zuwa mutuwanka ta wani hanya ka samu kuɗaɗen nan da kake kashewa tun daga rayuwar nan da ka kai age of maturity har zuwa ranar da ka mutu hanyoyin da ka samo su shine tambaya na farko to idan ka bada wannan ansan sai a je mafi haɗari wani hanya ka kashe su kowane naira ɗaya daga cikin kuɗin da ka mallaka a rayuwanka har zuwa mutuwanka za a fara lissafi wannan naira ɗayan babana ya bani na yi break da ita a ce ka tsira wannan jeka mu je gaba wannan kuma lokacin da na fara aiki ne koga ya aike ni a so mai fiyo wata canji ya rage shi ne nake bashi Allah ce to shi kenan a ɗibo lada miliyan ɗaya a cikin aikinka a zuwa magoganka haka za a yi ta bi za a yi ta bi za a yi ta bi ana ɗiban ladanka inda ka zalunci mutane har zuwa faranan da ka mutu so don Allah ta ina mutum zai fara shi sa wannan bawan Allah yana karantawa yana ganin tashin hankali da rikita-rikitan da za a je a tare a lahira ta ina kai yanzu da kake sauraron mu yanzu wani ansa ta shirya ba Allah wani ansa akwai dan uwa da aka gaya mun yana da himma sosai ba a taba fara wannan tafsirin ba Maulana ba da shi ba duk tafsirin nan da ake yi duk da shi ake yi sai dai kawai damuwa talla na wucewa aka ce sai gan shayi haka a ina ne hanyar man haka dan Allah za mu yarda da irin wannan ka gama karban imani ka gama karban jin tsoron Allah ka gama jin wa'azozi na Allah ka zama mutumin kirki ga ka ga aljanna ana cewa an yi sallah kuma sai ka ajiye kayan aikin Allah ka koma ka zama wani abin daban kuma gaskiya mu dai ba mu ji daɗin wannan ba ko ba mu ji daɗin wannan ba mutum ya sa a ransa cewa alaman an karɓa ibadansa a cikin watan ramadana shine bayan ramadana ya ci gaba da zama mutumin kirki shine alaman amma ka yi kwana talatin ko ashirin da tara kana ibada kana bin Allah ɗari bisa ɗari kawai ramadana na wucewa kuma ka rusa ayyukanka kuma ai ba za a yarda da wannan ba ba za a yarda da wannan ba ko da dai mun san zamiya ne kuma kamar yadda aka ce ya gaya ma dan uwa insha Allah daga bana ba zai kara ba to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi a haka muna barin addu'a wurin ƴan uwa a sa wannan bawan Allah a addu'a kada Allah subhanahu wataala ya kara zamar da shi Allah ya karfafe shi yadda ya tsaya akan ibada a wannan watan har bayan watan ma Allah subhanahu wataala ya ci gaba da datar da shi da mu akan wannan ibada din Allah subhanahu wataala ya ce kitaban mutashabihan masaniya taksha'iru in ana karantawa waɗanda suka san Allah da waɗanda suka san abinda ma'anonin Qur'anin ya kunsa sai kaga suna jin tsoron Allah suna hawaye suna zubar da kuka yakshuna rabbahum suna jin tsoron ubangijin su thumma talilu juluduhum sai kaga duk jikin su yayi sanyi domin mene su suna kallon lahiran ne wa qulubuhum ila zikrillah sai ga zukatan su ta yi laushi ita ma ta koma tana ambatan Allah Allah ya ce zalika hudallah ai wannan shine shiriyan Allah ai ya habibihi man yasha wanda Allah yana shiryar da wanda ya so daga cikin bayinsa wa yudillullahu ko wa man yudillillahu duk wanda Allah ya fatar da shi fama lahu min haji babu wani wanda zai iya shiryar da shi kafin mun faɗa a baya akwai wasu bayin Allah Allah ya halice su ne don aljanna akwai wasu bayin Allah Allah ya halice su ne don wuta to yaya ake ganewa aka ce idan ka ga mutum yana ta yin aikin ibada ba kakkautawa to wannan yana daga cikin wanda ake sa ran Allah ya halicce su dan aljanna sai na biyu ko to shi kuma na biyun ne fa ba a faɗa sai aka ce idan ka ga mutum yana ta shaidanci yana ta tsiyataku aka ce shi ba a cewa ya je wuta sai dai a ce ya kama hanya ba a cewa shi kuma ya tafi wuta sai dai a ce ya kama hanyar zuwa wuta saboda mene ka'idan wancan hadisin fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi amali ahli aljanna fayarkula to kaidan wancan hadisin da aka ce zaka ga wani yayi ta shedanci yayi ta shedanci yayi ta shedanci sai ya kusa mutuwa dab da mutuwarsa sati daya ne a'a kwana daya ne awa daya ne sai ga kuma ya tuba sai kaga Allah ya shirye shi ya koma yana gyara tsakaninsa da Allah da bayin Allah Allah ya ce in ya mutu haka su fayi da kula sai mu sashi aljanna ba za mu tsaya cewa a yayi shekara arba'in yana shedan shi wuta ya kamata a fara sashi Allah ya ce a ni ba na haka in dai ka tuba tsakaninka da Allah Allah ya ce sai ne yafe maka gaba daya to akan wa'annan ayoyi da suke nuni akan girman Allah sai a aya ta gaba sai Allah ya ce qul atuhad قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kula tuhajjuna na fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun ma'anar ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kace ya manzo na ga wayannan ma'abuta littafi atuhajjuna na fillahi yanzu za ku rika jayayya da ni ne ko za ku rika jayayya da mu musulmai akan Allah wa huwa rabbuna gurin kade ta Allah kenan ko wa huwa rabbuna wa rabbukum alhalin wannan Allah shine ubangijinmu shine ubangijinku har yanzu a cikin kiristawa za a ga ko wanda suke gaya maka ai Allah ɗaya muke bauta ma sai dai hanyoyin bautawan ne wai ya sha bamban ko ni akwai wanda ya taba gaya mun haka ce malam ai December they worship now sai dai method din ne hanyoyin da wai akwai akwai akwai bambanci to sai anan ma Allah ya ce wa huwa rabbuna wa rabbukum alhali wannan ubangijin shine ubangijinmu kuma ubangijinku walana a'maluna sai dai mu muna da aikin da muke aikatawa bisa karantarwan addininmu walakum a'malukum kuma kuna da aikin da kuke karantawa bisa fahimtanku da son zuciyoyinku tunda kun yi dabatin kun sauka da kan karantarwan addinin naku wa nahnu lahu muklisuna mu dinnan musulmai za mu ci gaba da tsarkake niyyar mu da kuma bautan mu zuwa ga Allah subhanahu wataala ba za mu taba hada bautan Allah da wani ba a aya ta gaba sai Allah ya ce أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون الله سبحانه وتعالى يشي أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون معنى الآية الله سبحانه وتعالى يشي am ta kuluna shin ku dinnan da kuke jayayya da mu akan Allah shin ku ne kuke cewa annabi Ibrahim da annabi Isma'ila da annabi Ishaqa da annabi Yaquba da asbab wanda ajiya mun yi karatu kan asbab da zantuttukan malamai kan menene asbab zance mafi rinjaye da shahara kan asbab su ne jikoki da tattaɓa kunne da ihinhin na annabi Ibrahim su ne ake cewa asbab an gane wannan mun kawo sun cikan malamai ko da dai akwai malaman da sun faɗa abin da ba hakan ba ko Allah ya fi mana wal asbab wa humul anbiya malam yace asbab nan sune annabawa wanda suka zamanto a cikin kabilan bani isra'ila wanda yake daga tsatsan annabi yaqub ba annabi yaqub yana da yara guda goma sha biyu ba cikin su hadda annabi yusuf ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin to wayannan yaran su goma sha biyu na annabi yaƙub su ne Allah subhanahu wata'ala dukkan su ya zama da su annabawa kowane ɗaya daga cikin su ya haihu ya haifa zuri'a kenan yana da branches ɗinsa salsala salsala salsala salsala har zuwa yin da muke rayuwa yanzu to kowane ɗaya daga cikin su da wannan salsalan nasa su ne aka yi ma kuɗin goro sai ake kiran da suna asbab jikoki kaga da tattaɓa kunnan annabi ibrahim kenan a yanzu ko ba haka ba ko to su ake kira asbab ɗin kanu ala dinin yahud wan nasara kuna son ku ce dukkanin wayannan da muka ambata suna kan addinin yahudawa ne ko addinin nasara wa hadha kadhbun malam yace a wannan ƙarya ne wa qad bu'itu wa matu qabla nuzul at-taura hakika an tada wasu daga cikin wayannan annabawan kafin a saukar da at-taura wanda suka yi testify din cewa babu wani abu wanda ake bautawa banda Allah shi yasa ko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akai Isra'i da Mi'raji da shi lokacin da aka kawo shi Baitul Maqdis Allah subhanahu wataala ya raya masa duka annabawan da ya turo su dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudun nan gaba ɗaya aka tara su a Baitul Maqdis wani malami yana cewa wai wai da ruhin su ne malaman mu suka ce ƙarya ne ba ruhi bane gangan jikinsu ne su din ne aka zo da su da jikinsu da komai Allah ya tada su ya raya su har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya limance su raka'a biyu bayan ya limance su raka'a biyu sai Allah subhanahu wataala ya ce ga annabawa nan gaba daya tambaye su na taba cewa wani daga cikin su a bauta wa wani abu ba Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a ba sai na tambaya ba ya wadatar haka shine Allah ya sa maka Qur'ani saboda ka kiyaye abinda manzon Allah ya faɗa Allah subhanahu wataala ya ce ga ka ga annabawa na was'al man arsalna min qablika min rusulina tilla yanzu ga su was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yubadu shin mun taba cewa a bautawa wani abu koma bayan Allah duk ga annabawan nan manzo Allah ya ce ba sana tambaye su an gama to shine ake gaya maka dukkanin annabawan nan sun rayu ne akan addinin musulunci wanda wayannan yahudawan suke kokarin su karyata sai Allah subhanahu wataala ya ce kullu antum alamu amillah shin ku ne kuka sani ko ko Allah ne mafi sani cewa wayannan annabawan da annabi Ibrahima da annabi Isma'ila da annabi Ishaqa da annabi Yaqub da jikokin annabi Ibrahim din da tattabakunnansa da inhirin din nasa dukkaninsu musulmai ne shin ku ne kuka sani ko ko Allah ne mafi sani da kuke ta cewa a yahudawa ne su suna bautawa abinda kuke bautawa ne Allah ya ce kul antum alam amillah Allah ya ce wa man aslamu mimman katama shahadatan inda Allah inda hu min Allah ko wane ne yafi zalunci wanda ya koya shaida bayan ya riga ya san gaskiya ga gaskiya ka sani ka koye ka ki faɗa Allah ya ce babu azzalimi da ya kai ka wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah Allah ya ce wa mallahu bi ghafil amma ta'malun Allah fa ba mai rafkana bane kan abin da kuke aikatawa in ana magana kan yahudawa ke da nasarawa duk abin da suke aikatawa Allah ya ce ni ba mai rafkana bane ina sanar da abin da kuke aikatawa idan ka dauka wa mallahu bi ghafil amma ta'maluna ana magana da al'umman annabi ne cewa dukkanin abin da kake ganin kana aikatawa ka shiga nan wurin ka boye kai ka je can wurin ka boye kai Allah subhanahu wataala ya ce ni ba mai rafkana bane akan wannan abu duk ina kallon ka kuma a ranar lahira sai mun saka ya maka da abin da ka aikata ba tare da an zalunce ka ba a wani ayan cewa yayi ma wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin a aya ta gaba sai Allah ya ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ولا تسألون عما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى يأتي تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون معنى آية الله سبحانه وتعالى يأتي تلك أمة من أسلافكم وإن الأمومي ne da suka gabata daga cikin iyayenku da kakanninku kad mazat sun riga sun gabata lahum a'maluhum suna nan da ayyukansu ayyukansu da suka aikata da shine za a sakanya musu walakum a'malukum da ku kuma da ayyukan da kuke aikatawa da shine za a saka ya muku wala tusaluna na amali kar ku rika tambayar mu abinda wayancan suka aikata wa hum la yusaluna na amalikum su ma ba za su tambaya ba menene ƴaƴan mu da jikokin mu suka aikata bayan mun mutu Allah ya ce iyayen ku ba za su suna tambayan Allah ba a wannan ayan Allah subhanahu wataala ya yanke dukkanin wani hanzari wanda wayanda ba musulmi ba za su iya kabawa cewa iyayen mu manyan mutane ne malamai ne a'a limamai ne Allah ya ce duk mun yanke wannan kawai babanka malami ne babanka limami ne to shi liman ya ci aikin sa kai kuma kai ta aikin ka in liman ya rasu ko malam ya rasu da abin da ya aikata da shi za a masa hisabi ya wuce aljanna kai kuma da kake yaron malam ko kake yaron liman aka ce kai ma da abin da ka aikata da shi za a maka hisabi in ba a dace ba to Allah ya tsare mu Allah ya kare mu wasu malamai suka ce idan ka kalla wayannan ayoyin sai kaga kaman an ƙara maimaitawa ne tilla akwai tilka ummatun a can sama can shafin baya idan ka duba shafin baya za ga an ce tilka ummatun kada kada ko a kissan annabi ibrahim da aka ce an kuntum shuhada iz hadara yaqub al mawt iz qala bani mata abunna min ba'di qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaqa wa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun tilka ummatun kada kada laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun aya na 133 idan ka kalla da wannan sai ka kaman suna kamanceceniya malam yace ba sa kamanceceniya kowanne ta zo ne kaga malam yace al-ayatul ula taqulu lil yahud aya ta farko wannan ta 133 din nan tana magana ne da yahudawa tana ce musu inna nasabakum ila ibrahima sande dangantakan ku zuwa ga annabi ibrahima wa ishaqa da annabi ishaqa lan yashfa'akum lan yashfa'a lakum ba zai cece ku ba a wurin Allah ranar lahira a aya ta biyu ta kuma ana magana ne akan wayanda suke cewa annabi Ibrahim da annabi Isma'ila da annabi Isaka su Yahudawa ne sai Allah subhanahu wataala ya ce a ba Yahudawa bane ba Yahudawa bane su wayancan sun gabata sun aikata ayyukansu wayannan ku kuma kuna nan kuna rayuwa kuna aikata ayyukanku kowa za a masa hisabi da abinda ya aikata ne Allah subhanahu wataala ya sa mu ga mai kyawu a aya ta gaba shine izu sai malam ya ce سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها na'am قل لله المشرق والمغرب na'am يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah subhanahu wa ta'ala yace sai qulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ma'anar ayan Allah subhanahu wa ta'ala yace da sannu wawaye daga cikin al'umma ko dai daga cikin musulmai ko ko daga cikin yahudawa za su rika cewa a daga cikin yahudawa ne afan ba daga cikin musulmai ba sai ya kula jihad da sannu wawaye daga cikin mutane cikin yahudawa kenan da makamantansu za su rika cewa ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha ba a juyar da su daga kan alqiblan da suke kai ba ba a juyar da musulmai da akan alƙiblan da suke kai ba wanda suke yin sallah akan tabatin daga farkon musulunci zuwa baitul maqdis ka san farko kamar yadda makaranta a baya ana kallon ɗakin ka'aba ne sai Allah subhanahu wataala ya ce na canza daga yau a koma ana kallon baitul maqdis yamma to bayan sun koma suna kallon baitul maqdis sai kuma a ƙara canzawa to shine wayannan yahudawan suke cewa lokacin da aka yi canji na farko da sannu Allah subhanahu wataala ya ce da sannu wawaye za ka rika cewa ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha me yasa aka canzar da mutane daga kan alqiblan da suke kai na farko qul lillahi al-mashriq wal maghrib ya manzona ka gaya musu ai Allah madaukakin sarki shine mamallakin gabas shine mamallakin yamma ya hadi man yasha'u ila siratin mustaqim yana shiryar da wanda yaso zuwa tafarki madaidaici ne a aya ta gaba sai Allah ya ce وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا na'am وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبيه na'am وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum inna Allah bin-nasi lara'ufur rahim zamu iya daukan ayan nan ko akwai tambaya tunda akwai tambaya za mu haƙura mu tsaya ayan tana ɗan tsawo kuma akwai buƙatuwan a tattauna ta insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana bismillah maulana wa alaikum assalam wa rahmatullahi ana faɗakar da mutane shi ne suna kwashe buta sai su za su yi alwala ba sai su je a wajen da suke zaune kuma masu bukatar alwala ba su je wajen ba wa
insha Allah to ya sha wani abu ne tambayan da za mu yi dan wane yake cewa yana yin azumi amma baya jin azumin ma'ana azumin baya wahalar da shi baya dukansa baya masa komai ya ya ya tawaya daga cikin ladan shi koko daga wani abu idan ya sha wani abu ne dan ya ji wannan abin to shine sai a ce to ya rage wa kansa lada amma idan babu abin da ya sha haka nan ne kawai yake yin azumin sa lafiya lau baya jin wani abu shikenan sai a ce ba wani ladan sa da ya tawaya ba wani ladan da ya tawaya eh ba wani tawaya da yi Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana na'am eh za mu yi magana kan dan wa yana magana akan a ja hankalin yan uwa wayanda suke daukan butocin masallaci su kai su kofar shagunansu ko ko kofar jakalinsu da suke zama ko ko wurin zamansu suke yin alolan kuma su rike butocin ga mutane na son su yi alola amma ba butoci saboda haka haka kuskure ne mutum ya tabbatar in ya ɗauko butan masallaci to da ya yi alolan sai ya mayar in ma ba za ka mayar ba ka bata a wurin wanda yake bukata zai zo ya ɗauka amma ka ɗauki butan masallaci da ruwa ka ƙi yin alola ka zauna ga mutane na bukatan mutan wannan nau'i ne na zalunci Allah subhanahu wataala ya yafe mana idan Allah subhanahu wataala ya kai mu ranar Laraba mai zuwa za a kulla tafsirin nan da yaddan Allah subhanahu wataala da kuma wancan da ake a wancan ɗayan layin duka za a kulle ranar Laraba in Allah subhanahu wataala ya kai mu da rai da lafiya da yaddan Allah akwai magana akan zakatul fitr da aka saba yi to in Allah ya kai mu gobe za mu tunatar akan abin da yake da alaka da zakkar kono wanda ake bayarwa kowane azumi ko insha Allah gobe za mu insha Allah Allah ya taimake mu insha Allah insha Allah اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا والمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والكسب منهم مولانا
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم انت مسنا بدعائك واتنا بنعمتك وكلنا هناك كما امرتنا أجبنا كما وعدتنا يا ذو الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين